الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى yau za mu dora a karatunmu na wato tafi da muke gabatarwa a wannan majalisi ne albarka a wannan rana ta lahadi ta shi daga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen suratul mu'minun sura ta ashirin da uku idan an faro inda daga sama yau za mu tashi wato farkon suratul nur sura ta 24 idan ka faro kirge daga sama sannan kuma sura ta 92 idan ka faro daga kasa wanda tana da wato ayoyi 52 ko da hudu kamar da malamai suka yi sabani wajen kirdigar ayoyi sannan kuma suratul nur malamai suna cewa ta sauka ne jumlatan wahida a gaba daya ta sauka wanda wato kusan ba kowace tura ce take sauka da irin wannan salon ba kawai da mun sha faɗa a baya. Sittin da hudu wasu ce sittin da biyu abuwan ba hamsin da biyu ba sittin da hudu ko da biyu. To sannan kuma tura ce wadda take madaniya yar madina kamar yadda shi ma mun sha nanatawa cewa idan tura aka ce madaniya ce shine wanda annabi alaihi salatu wassalam ya yi hijira daga makka zuwa madina a lokacin ko da a cewa madina aka saukar da ita ba makkiya kuma wanda annabi alaihi salatu wassalam bai hijira ba dan zai iya yiwa a saukar da ita misali a sham ko a wato fi farida ko abin da ya kama da wani amma dai in bai hijira ba sunan suran makkiya haka idan ya yi hijira sunan ta madaniya to wannan sura tana kunshe da ahkam da yawa kamar yadda wato muka sani kusan za mu fara biya ta muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya ta daidai da kuma fassara daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji sunna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وصرفناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأتهم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين bayan zikirin da Allah madaukakin sarki yake suratul anzalnaha ai hadihi suratul anzalnaha wannan sura ce da mu muka saukar da ita da Allah shi da aka ce ta fara ne da kabar an shaje mubtada din mubtada din shine hadihi hadihi suratul anzalnaha wannan sura ce da mu muka saukar wa faradnaha sannan kuma muka farlanta ta wajibi a wata kira'a ta Abu Amr bin Bakari da Ibn Kathir wa faradnaha muka wawwata abubuwa daban-daban a cikin wannan sura sai Allah yake kuma wa anzalna fiha ayati sannan muka daukar da ayoyi a cikin ta bayyinatin wanda suke wa bi ai karara a cikin suke babu zancen cewa sun kuye ba gane ba sai Allah yake la'allakum tadhakkarun duk mun yi muku haka ne don ku zan ba su tunani masu tintin dangane da irin hukunce-hukuncen da muke saukarwa to sai Allah yake azzaniyatu ita mazinaciya mace wazani da kuma mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhu ba bi atajalla kowanne daga cikin su kuma bulala dari ka da ba ga ya ba hukunta hukunta ba a saukar dan sai da zamani ya tsohon zawar tsabar ganin siya wari da zai ce ya Allah gyara sai dai mu muka saukar ba kowa ne ya saukar da ita ba ta mutu dokar Allah ce wannan da zaka rika jin cewa ba daidai akai ba to sai yace kowanne mazinaci namiji da mazinaciya mace fajlidu kullu wahidin minhu ba ni atajalla kowanne daga cikin su kuma bulala dari sannan sai yace wala ta'khudkum bihi ma ra'asa kada tausayi ya kama ku bihi ma dangane da yi musu bulala su waɗannan mazinaciya fi dinin lahi ne addinin Allah ne don baka fa Allah tausayi ba shi kuma yake ayi amma tausayi ba da yake sai ba wai tausayi ba na dabi'a ba misali karkashin ka tausaya mar amma wajen yanke hukuncin kuma idan kai yi to kuma ka zalunci ka zalunci kanka domin wani yana ganin tausayi ne yake ba za a yi hukuncin ba amma dan an zo an yi hukuncin kajiya baka tausayi wannan ba wani abu bane amma jin tausayi na kin hukunci da shi ake tausayin nabiya ba da suka ce ba komai in ka tausaya masa to sai Allah bar hujjin sarki yace amma da tare in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira shine garadi wa buhumul mukhalafa idan mutum bai imani da Allah da ranar lahira ba to zai yi wannan abun ba shikenan shine buhumul mukhalafa abin da ake dora akai idan mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira to zai bi dokar Allah in kuma bai imani da Allah da ranar lahira ba in ka ga bai ba to abin da yake bayyana ba kenan a lisanul hal da lisanul maqal din ka to sai Allah madaukakin sarki yake wala yashhad azabahuma lokacin da za a azabtar da su lallai a samu ka'ibatin wata tawaga min almu'minina da halarci gurin kar a yi aiki kar a buya saboda dan jagora ne ko dan shugaba a koyi shi kadai ai ba Allah madaukakin sarki ya ba da wannan ka'idar to mu komo kan ayoyi kamar da muka biya malai yace bi tabiwul ala ilahi biha wannan akwai fadakarwa dan gane da lura da wannan aya domin kamar yadda mujahi da katada suke faɗa cewa wa faradna hada Allah ya faɗa yana bayani ne akan cewa kai bayyana halal wal haram Allah ya yi bayanin halal ya kuma yi bayanin haram wal amru wal nahi ya kuma yi bayanin umarni da hani a cikin wannan sura shi za ta yi na Umar za ka yi da ya rika sa aka rika maimaita wa mata da maza wannan sura wajen tafsiri saboda irin abubuwan da ta kunsa za mu ji har yake ba da bayanin cewa inda mace za ta san ba ta san komai alkurani ba ke suratul nur to za ta zauna lafiya saboda irin abubuwan da ta kunsa kuma za mu ji nan gaba kamar yadda abubuwan za su zo sannan wal hudud ta zo da haddi ta zo da haddi a cikin da ita wannan sura mai albarka isa yake wa anzalna fiha ayatin bayyinat mun saukar da ayoyi karara shine mufassiratin wanda tafsirin su yake adili wa bi'atin karara kamar rana lokacin azhar la'allakum tadhakkarun dan ku zanto masu tunani domin wannan shi ake kira tunani da an ce mutum ai yana da wa kaifin basira to irin wannan ake so kai kai tadabburi ka gano hikimar Allah madaukakin sarki to mu je gaba ta biyu sai yace azaniyatu mazinaciya mace wazani da mazinaci na mutum da suka ce an fara da mace ne saboda ita ce kofa idan kaga an yi zina da mace ita ta fara ba da kofa sai dai in dadi aka yi mata wannan shine kaida domin su ne wato tace farko wajen yin zina duk kofofin da ake bayarwa a tafin zina su suke ba da ita ko dai ta hanyar yin jigar banza ko ta hanyar kaza kaza abubuwa kala kala su suke ba da ni aka ce a harkar zina mace ta fi namiji kwarewa sai da Allah ya fara da ita amma a sata kuma zai fara da namiji saboda shi ne gwani wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma to saboda haka namiji ya fi mace iya kwarewa wajen sata ko a ma'aikata ko ma'aikata ne saboda haka shi ne gaba za ka yi ka samu wata wata ta wata ta wato ta ci rubuta wannan nazira ce in ka samu wani namiji shi ma wanda ya ci rubuta shi ma naziri ne ko jazi ne kuma a jazi na yi kasma saboda haka wannan shine ka'idar da malamai suke kawowa cewa Allah ya fara da mace ne saboda ita take fara ba da kofa to sai Allah yake fajiri yu kullu wahidin minhuma kowanne daga cikin su ayi bulala ya ta jannatin bulala ɗaya to shine malai yake hadhihi al-ayatu karima fiha hukmu az-zani fil hadd wannan ayat mai daraja tana da hukuncin mazinaci dan gane da haji sai yace amma ba malamai sun yi tafsiri sun wawware bayanan fa inna zani la yakhlu imma an yakuna bikran wa huwa alladhi lam yatazawwaj zawwaj domin mazinata kala kala ne kaga akwai mazinatin da bai aure ba hukuncin sa daban namiji saurayi da mace budurwa in nace saurayi ko da shekara sa hamsin dai bai taba aure da yi ba to a shari'a a wannan bangaren sunan su saurayi ko da shekara sa sittin da biyar in dai bai taba aure da yi ba to da biya ke shi ne dai wanda ake magana karan fari wannan na farko kenan sannan na biyu aya tana magana akan wanda kuma suka yi ingantaccen aure shi kuma wanda ya yi aure ko da shekarar sa sha takwas mutukar ya cika sharaɗan cewa na farko ya yi aure kuma sahihi sannan ya taɓa saduwa da mata ko ita ba ta yi aure kuma sahihi mai gidanta ya taɓa saduwa da ita to su ne kashi na biyu su ma sun shiga sannan na uku sai wato bawa da baiwa su ma sun shiga karkashin wannan bawa da baiwa to shine abin da malai ka mana anan ke cewa gashi nan wa huwa allazi kadu wa bi azini kahin sahihi shine wanda wato shi ne aure shine wanda wato yayi aure kuma an yi aure ingantacce sannan ya sani da iyali sannan da inda da wa huwa qawrun bani idan to dani kuma bani akilu kuma mai hankali ba ma hukaci ba ma hukaci ne shari'a ba ta kansa yanzu ne kuma muka yi bayanin wato ita ma budurwa sai ce afa amma in kana fikran lam yatazawwaj fa inna addahu mi'ata jalda to hukuncin na farko saurayi da budurwa wanda ba taba aure ba to za a musu bulala da yi kamar da yazo a aya kaga aya karara bulala ce ta budurwa ba to dole hukunci na farko wa izadu ala zalika an yughriba aman an baladihi inda jumhurul ulama bayan an yi wannan kuma sai a musu wato tajribi akan akai ta gurbin kuma idan aka rubuta shi a kai su zamfara misali ko barno a bakin garin gaba ɗaya a ɗauki saurayi da budurwa duk a kai su furzin to shi ne ma da yake faɗa to wannan shi ne kamar da jumhur ke faɗa amma abu hanifa Allah ya ƙara masa yadda ya ji kansa da gafara yana cewa shi yana ganin a tagri wato kawai ba ta yi tajribi ba idan alƙali ya ga dama in an yi bulala in ya ga dama ya tajribi in ya ga dama kan yi dan sai malamai suka ce amma wannan ra'ayin Abu Hanifa ne amma jumhur abin da suka tafi akan cewa suna tafiya akan wannan dalilan saboda dalilin da yazo a hadisi Abu Huraira da dai da ibn Khalid al-Zuhri hadisi hadisi ne mashhuri dangane da wato wasu mazauna karkara da suka zo gurin Annabi alaihi salatu wasalam suka zo suka ce ya ba ikin Allah sai suka ce dana ɗaya daga cikin mazauna karkara ya ce ya Rasulullah dana aiki yake a gidan wani attajiri kuma sai ya zama da matan gidan hadisi yana na abu dubul mara saboda haka bayan ya yi zina da matan gidan to sai na kwance shi na aika in zuwa mahaifinsa ya ce na aika musu da awaki guda ɗari da baiwa guda ɗaya don a kyale min tsada saboda haka da na zo na tambayi ma abota ilimi akan wannan hukuncin da na yi sai suka ba da labarin cewa a lallai ɗanka ba sai amma bulala da ni kuma sai an kai shi gurbin ya yi zaman gidan kaso ita ko matan nan je bai zara idan da ba ta aure sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa sai na yi muku hukunci irin hukuncin da yake littafin Allah abin da yake ya musu kenan yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa zan muku hukunci irin hukuncin da yake littafin Allah sai yake to ku sani ita wannan baiwar da timakin da kuka aika da su gaba ɗaya kuke ba kayan ku ba a so da baiwa da timaki guda ɗari da kuka kawo ba a so yake kuma an ka bulala ɗari za a bar kuma za a kai ki gurbin za a kai ki gidan kasu sannan kuma sai ya juya ya kalli wani sahabi a cikin sabai ya kai wani ne ina so da daddare suka zo yace da gari ya waye kai sammako ka tafi gidan wannan bawan Allah ka je ka tambayi wannan matar domin daga cikin kabilan Banu Aslam suke ka je ka tambaye ta idan ta yi jirabi sai da jayi jira ka je ta wato kaga sai annabi ya fito da hukuncin karara cewa idan zaurayi yayi zina shi da abin da za a yi masa ya yi jirabi bulala sai guda ɗari idan ya zina da mata aure shi za a yi ma bulala ɗari a kuma wato a kai shi gurbin ita kuma za a jefe ta in ta yi ikirari idan ta yi yadda cewa ta yi game da bature yake cewa confession idan ta yi wannan to za a jefe ta to gashi mun samu saboda wannan dalilin ba da suka ce to wannan shine dalilin da yasa suka ce za a yi wa mutum bulala kuma a jefe idan bai taba aure ba hukunci na farko kenan hukunci na biyu kuma idan mazauni wato ya taba aure auren sahihi kamar yadda muka faɗa kuma mai baligi ne mai hankali to shi kuma fa innahu yurja yadda kiraya me yasa saboda imam malik yana da hadisi a cikin muwatta da sauran littattafai na sunna da aka kawo daga ibnu abbas da abdullahi da sayyidina umar kansa wata rana sayyidina umar ya tashi ya miƙe ya yi ruhu ubangiji malaukakin sarki ya kudu batul haja akan mimbari yace amma ba ya ku bayan haka ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna allaha ba'atha muhammadan bil haqqi ku sani cewa Allah madaukakin sarki ya aiko annabin Allah da gaskiya wa anzala alaihi alkitaba kuma ya saukar masa littafi fa kana fi ma anzala alaihi ayatu rajul to ku sani cikin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa wannan annabin akwai ayar jiba sai da Allah yake fa qara'ana ha to ku sani cewa mun karanta ta wa wa'ayna sannan mun haddace wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu annabi ya je da kuma bayan baya da mu ma mun je shi sai yake fa afta an ya dula billahi zamani ina jin tsoron kada zamani ya dau an ya kula kaido a samu wani mara kunya ya miƙe ya ce la da jilu ayatul rabbi fi kitabillah cewa babu ayar jiba a littafin Allah kuma ba na taba ga muku anan lokacin da aka fara jara'a a 1990 ko lokacin da aka fara da kunne na da jiwa sai zan ko sai ita lauya ce tana magana a nuna musu ayar jiba a Qur'ani a labaran BBC na rana wata rana da kunne na rijira faɗa a nuna musu ayin jiba alkurani to duk da zai na wuri ba akala cewa ta karanta lawai ta karanta sani saboda haka an yi za a nuna wata aya wai lawali da zaga a nan za ka ga wani ayin jiba to kaga da yana awar firasar ta kenan ya za akwai marasa kunyar da za su zo nan gaba ce ba ayin jiba a cikin alkurani to sai ce kada zamani ya zo a samu wani mara kunya ya tashi ya ce babu ayar riba a cikin littafin Allah fa yadillu bi tarki faridatan yace duk wanda ya kaje mata saboda barin farilla to Allah ya ce wa suratul anzalnaha wa farabnaha ya wata ta cewa wajibi ne abu ka'idar da ya kawo to sai yake cewa kada anzala Allah wanda Allah ya daukar sai yake to ku sani farajin fi kitabillahi haqqun ala manzala riba a cikin littafin Allah haƙƙi ne ga wanda ya jira idza ahsana mutakar yayi aure ne ingantaccen aure min al-rijali wal nisa'i da maza da mata amma idza qamatil bayyina idan dalili ya abu aka samu dalili cikakke kuma wajen kama mazinaci dalilan shine wasu ba da yake ce an samu tabaka guda uku idan ka samu mazinaci yanzu sai kawo mutum hudu to bayan hudun nan ana so ka ƙara kawo wasu hudun nan za a samu matsala da wannan hudun fa ka ƙara kawo tabaka ta uku cewa hudun da uku ta biyu shi da malamai suke cewa inda za a bi dokar Allah za a zauna lafiya yanzu misali kar abin da kuka ce mun misali tsakani da Allah daga tun daga zamanin Annabi alaihi salatu wasalam har zuwa yanzu mutanen da aka yi wa haddi a kan zira da mutanen da suka mutu ta hanyar HIV zuwa ya suka biyawa ai kwatan kwacin babu zai haɗu ba ko ba zai haɗu ba to kaga da ana yin haddi to da ba za a je a rika fadawa harkar zina ba to shi za akwai hikima kamar yadda malamai suke faɗa cewa idan mutum ya zo ya ga hannunsa na biyu ko in mace ce ta samu kansa a babanta ai za ga ƙarshe fadar abin da ake yin cewa a yanki ko me yasa kawai shi ne maslaha to irin wannan ne sai Allah madaukakin sarki yace wanda yayi zina sai dai kunnan ajere su dan ya zanto an kebance wato an kubutar da sauran al'umma kamar yadda ake kubutar da mutum idan bai da lafiya a yanke ba wata gaba saboda ni ku duba ku ga HIV din nan da ake magana ta yi da wata wuce kara ta wani wani abu ba zuwa ko to kaji misali to kaga ɗan shekara 20 da wani abu nan zuwa 30 da ake magana HIV illar da dai illa da cewa al'umma ba zai kire dugu ba ba zai kire dugu ba kin ga da abin da Allah madaukakin sarki ya kawo yake abi to akwai hikima mai yawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ko wannan gatin na da a rediyo an sako wata mata tana ana magana mijinta an duba shi da HIV za ku ji da duk wanda yake sauraron rediyo tana ta kuka cewa an zane shi da HIV shi ma yana da har ya dauki acid ko poison ya ja ko aka ceto rayuwar a cikin kasar Hausa ana magana da matar tana bayani cewa kaza kaza kaza to illolin da ya tsayi su shi da da yawa za ka ko guri aka je za ka gwajin ya tsayi guri ake amma za ka mutane duk suna zokewa ba sa zuwa za a ce ku zo guri sai ka ga an ki zuwa ko wani aka ce ya haɗe shi wani ba zai ji a kwallo mai rigima ba ce wallahi zuwa zani saboda mun san me zai haɗa ka da ita wallahi mun zuwa muke a gwada mu da an an zo za mu ji ka ka gwada mu bai a ciki sai ai in dai ba kokari ba mutum sai ka ga ba yawan mata kake ba ba kaza ba kaza ba kaza ba mutane kuma dai abubuwan da aka kawo hatta magana da likitoci suke cewa yadda ai za ta shiga wato ta wani bangare ko aski ko yankan bace sai aka yi bibuwan kwatan da kotu magana da suke kenan inda take shiga kusan tamanin bisa ɗari shine ta hanyar jima'i to ba ka abin ƴaƴan kowa ba ka zuwa sabon gari ba ka zuwa faransa ba abin da ya ma so ina ruwanka abin da ya dame ka kuma me yasa za a zo a ce lokacin da za a yi aure a ce za a yi gwaji ka ce kai dan iska aka bai da kai ba ka da gaskiya kawai saboda haka dole muna ta gaya wa al'umma cewa lallai ya kamata duk wanda zai aure a ce yanzu ya gwaji ya gwajin genocide ya na kula guru wannan tsarin Allah ne in yana so a baki dalili sai zo a baki domin Allah ya ce kar ku je ba kanku halaka muna ganin yanzu yadda ɗan sikila ke ba ba muna ganin yadda wanda yin HIV jabari ya kaje kansa ya kaje wani nawa ake to saboda haka wannan tsari ne mai kyau da ya kamata wato a yi kokarin kiyaye to kaga wajen tsarin yanzu da za a zo wajen shaida idan aka kawo wata ɗin farko sai alƙali ya kalle shi yake bai dana guda biyu can ba to sai ka zo a tabaka ta yi ka ɗibo wasu yin ka tura shi za a ga hatta zamanin annabi duk yin kira biyu suke duk itirazi ne ba wanda aka kawo da jini duka babu kowa zuwa yake ce a yake ba hukunci saboda imanin sa da Allah eh confession suke duka gaba ɗaya ga bibiya zuwa ce ma'is ma zuwa yi gaba ɗaya ba wanda aka kama babu to ji to ji ne sai na mu da yake cewa da an samu wannan shaida ta hanyar jinu guda hudu kuma ke jin na ku kiyaye idan aka zo a ka'ida in zo ake abu tsarin ba saboda ba a zo abin da yadu idan aka zo da da za a ce yaya sai kai bayanin cewa ka gani kamar wato miji a cikin kuratan sai kai wannan bayanin kuma kowanne sai sai bayan daya za a kirawo ku ba wai a tare da alƙali zai kira ka ya tambaye ka idan kai bayani zai ce to lokacin da ka gansa a kwanta a aiki kafar da kana da ira yamma take kallo ko gaba duk da aku mutar da mutuncin mutane idan ka ce gaba ɗaya guda uku ka ce gabas da yamma eh ya zo ji dai wallahi dai bai ya manta yana tunanin ko dai ko gabas ne to wannan za a magura da kaza gaba ɗaya ta zama ƙarya a ru ko da kun gani wallahi gaba ɗaya an ruje ta to shi za ku ga abu ne mai wahalar gaske wajen kama mazinata su magabata gaba ɗayan su da abin ya faru kuma za a ga kamar yadda na gaya wasu bayan Allah muna tattauna cewa duk wanda suke yi zina zamanin annaba ne da zai zama gaba ɗayan su ba harkar su wace tsautsayi dan mutum ne zai je ya fada sabon ya zo kuma ya kasa bacci sai ya zo ya samu annaba ne da zai zama ne a ce annabi ya gaba shi ko ba ya ce a ko dai sun ba ta take ya ce a ko dai runguma ta kai ya shi fa zai yi annabi ya ce to koma dai a je a duba a ga kana yake bayan kwana biyu kada kuma sai dawo wata ta zo da dan ba ta zo da shi aka ce a ko dai kaza ta ce ga karewa ma ga juna biyu na haihu wanda shine matsala ta biyu da sai na Umar ya faɗa to aka ce ki je idan kin yayi ki dawo kuma da yayi ki dawo gaba ɗayan su shi za annabi alaihi salatu wasalam lokacin da aka jefe wani daga cikin su wasu ne suna ta maganganu annabi ya ce ku dakata yayi tuban da da za a raba mutanen Madina gaba ɗaya ta yanzu saboda imanin da suke da shi saboda haka sai da Umar ya ce aula aula ko kuma ka same ta mai juna biyu aure ne a kira ko kuma ikirafi confession shine hanyoyi uku ke yi ko ciki ya bayyana ba ta da juna biyu ba ta da miji a ganta da ciki wannan yana nuna alama domin ba ba duran da ruwa ta sha ba da an ganta da wannan ba ta da miji to ta yi zina wannan shine abin da suke faɗa na biyu na uku kuma ijtirabi mutum ya zo ya faɗa da kansa to dalili da zamu kara a kansa kamar yadda wannan da bayanin da muke ya zo a bukari ya zo a muslim a doguwar kissa wannan yanko ta muke ya kuma tabbata ayar rajul ta tabbata kamar yadda ya zo a annaba ne da zo tsanan ya yi umarni a jeji wata mata ita ce wannan matar da muka yi bayani yanzu na cewa wato wani ne aikin da ta bada kanta zuwa ga mai aikin ta sannan kuma an jeje ma'i daga Nigeria za ka ce ka nemo wuce yanzu an haɗa ka da yi to a nan sai malamai suka yi sabani cewa bayan an zo wanda za a jefe an yadda duk wanda bai aure ba matashi da matashiya duk za a yi musu gudana to shin wanda take da aure ko wanda yake da aure shi ma sai an da kan to nan malamai suka karu juna ne wasu suka ce sai an mabulala sannan kuma a jefe in za a je da shi gobe yau za a gani ya ji a cikin sa sannan gobe a cikin wasu ba da yanke ce a wanda za a kashe kuma me da bulala ai gaba da tunda wanda za a yi mana kyale shi ba sai an makanwa ba to sai suka karu juna ne akan wannan wanda suka tafi jumhur wato suka tafi akan cewa kamar Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad sun tafi akan cewa wajibi ne a hada musu jirgi ai bulala sannan kuma a yi jiba abin da suka tafi ai kai kenan suka ce saboda ne suka ce saboda wato bulala saboda aya Allah ya ce fajlidu kullu wa'idin minhu ma bi'ata jalda sannan jiba kuma saboda sunna hadisi da yazo cewa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a wata aya ya faɗa a wata aya da wanda take mansuka tilawa baqiyatul hukmi domin ayar da take wani zai ce ina ayar hukuncin da nana amma an shafe da dama shafewa da tabbata wato annasku hukuncin da ya kasu ne gida uku akwai baqiyatul mansukati tilawa mansukatul hukm akwai da an shafe karatu kuma an shafe hukuncin ta kamar yadda wato sai da wani yake cewa ayatul ahzab suratul ahzab da yawan da ya kai baka daga bayan aka shafe ta to ita koma haka aka shafe duk sauran ayoyi ba hukuncin kuma ba tilawa ba ka karanta duk baka san su yanzu duk alaman jinka yanzu baka san wannan ayoyin ba sannan kuma mazukatin tilawa ba ki yadda hukumi wanda an shafe karatu amma hukuncin nan shine kamar wannan al-shaykhu wa shaykhatu idza zanaya farjumuhu malbata nakalan min Allah wallahu azizun hakim da bazawari namiji da bazawara shine wanda suka taba aure sahihi idan suka yi zina farjumuhu malbata ku jefe su yanke nakalan min Allah sakamako ne daga Allah madaukakin sarki sai yace wallahu azizun hakim kaga ba ta nan in zaka bude Qur'ani daga Fatiha zuwa nan sai ba zaka danta ba amma hukuncin yana nan to shi sai Imam Malik jumhur gaba ɗaya suka ce tunda hukuncin da nan ke da wannan za a dauka a yi a yi wa mutum rajulu sannan na uku shine wanda take wato mansukatul hukmi ba ta yata tilawa an shafe hukuncin da amma tilawan nan ita wannan duk alarmomin mujarridi wallazi ne da wanda minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna ba ita ba daya wallazi ne da wanda ko minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan ko li azwajin mata'an ila al-hawl ghayr al-ikhraj kaga da ai idan aka yi mutuwa aka bar wato me yake kiransa aka bar mace to za ta kaba shekara ɗaya ne ai tana na alqur'ani amma an shafe ta da ɗaya ayar wallahi ne da wannan minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra wannan ta shafe wata amma muna biyawa to saboda haka wannan shi ne abubuwan da wato malamai suke kawowa dangane da abin da ya shafi wannan to shi ma malamai suka ce za a yi bulala da kuma a wato za a yi jiba dalilin su na biyu daga amirul mu'minin da ya ga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda lokacin da aka zo masa da wata baiwa Allah ta yi zina baiwa Allah bai aure shi kuma ta yi ikirafi sai da Ali ya yi mata bulala ranar Alhamis bulala dari ranar Juma'a kuma ya je ta to wannan dalilin jumhur kenan na biyu hadisi yana da imamu Ahmad da imamu Muslim sun rawaiti sannan annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce na Ubadah bin Sani inda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa khudu'ani khudu'ani kad ja'ala Allahu lahunna sabila الذكر بالذكر جلب مئات وتجريد والطيب بالطيب جلب مئات والرجل يكن خضوعا خضوعا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا إذا إذا تجي أكلت أجرا باب ذا to sai Allah ya ce ku tafi akan wannan hukuncin hatta ya tawaffahunna al-maut har su mutu a gida suna gari aw ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko Allah ya kawo ta hanyar daban nan gaba to shine kawai wata rana annabi alaihi salatu wasallam yake khudu anni khudu anni ya kusa abai ku karba da gari ku karba da gari sai ja'ala Allahu lahunna sabila Allah ya ba wa mata mafita da gari sai yake al-buk al-bikr bil zikri da saurayi da budurwa jinda ne ake wata gari bi sana za a musu bulala irin sun yi zira sannan kuma za a wato bakuntar da su shekara daya har lokacin da za a bakuntar da su don an fada shekara daya wa sayyibu bi sayyibi jalbi bi atin wa rajuli bazawari da bazawara ko za a musu bulala ɗari sannan a jiji jihur suna da dalili mai karfi da suka taba a kai to saboda haka wannan shine hukuncin Allah dangane da abin da ya shafi jina to sai Allah yake wala ta akhudkum bihi ma ra'aka kada tausayi ya ɗebe ku dangane da su mazalatan fi dinin Allah a addinin Allah wajen ika wajen tsaye da haddi kenan kada wani ya ce yana jin tausayi ba za a yi kaza ba ai kamata ya yi kaza idan yayi wannan to ya saba dokar Allah shine wala ta akhudkum bihi ma ra'afatin fi dinin Allah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir amma idan kun yi imani da Allah da ranar lahira shine sharadin idan mun ba ku yi imani da Allah da ranar lahira ba to sai ku je ku yi abin da kuka ga dama to sai Allah yake wal yashhadu azabahu ma qa'ibatu lalle a samu wata tawaga ta halarci wajen azabtar da su din min almu'minin da yaskin mu'mini to nan ma malai sun karu jura ilimi akan cewa wal yashhadu azabahu ma qa'ibatu min almu'mini mutum nawa ne za su bi kallo Abdullahi da Abbas yake mutum ɗaya zuwa sama mujahid kuma yake a kaiba yake daga mutum da ya zuwa dubu ake nufi sanarwa za a yi a rediyo ko a social media to shi ne abin da za a faɗa sannan ikin ba da imam ahmad suke cewa abin da wato ake magana a kan ɗa'iba za mutum ɗaya ma ya yi idan ya halarta ya yi sannan kuma imam malik ya ce shi yana ganin ɗa'iba dole ya zama daga mutum hudu zuwa sama saboda ba a karɓar shaidar da sai daga mutum hudun zuwa sama in ji imam malik kun san duk abin da kaga imam malik ya kawo za ka yana da kaifin basira wajen fidda hukunci yake saboda daga mutum hudu ake fara karɓar shaidar zina to shine wato imam shafi shi kuma yake cewa da shi da rabi'a ke cewa su kuma daga mabiya shine la'ifa hakan da bakari ko yace a sai ya fara daga goma to shi za a samu da'ifatun min al-mu'mini inda za a zo a yi ba wanda ya gani dole ba sai da Umar sai da ya ci iyalansa wani da cikin ƴaƴansa an taba kama shi za a ba haddi aka buya aka ce dan shugaban kasa ne abin da a aiki aka yi mai hukunci sai da Umar ya zo ya tambaya aka ce an marya a min al-mu'mini yace a ina aka ce a daki yace wallahi bai ba ya kun tara jama'a sai da aka tara jama'a aka saki to shine domin Allah ya ce wa yashhad azabahu ma ta'ifatin min almu'minin lalle a samu wata tawaga da cikin mu'mini wato ta halarci yin wato azabtar da to anan ba malamai sun kuma bayani cewa wani dalilai ne yake sa mutane su fada wa zina wannan dalilai ne da dama wanda suke za a fada zina na farko dai shine wato tasirin shedan da son zuciya shi ne za mutum ya fada zina shine abu na farko tasirin kenan da san zuciya domin idan ka bari kenan musamman ka zama baligi ka zama ɗan shekara sha biyar sha bakwai kawai zuciyar ka yanzu kenan da yake wasa da ita to zai iya jefa ka zina domin zina ba ta da wahala musamman in kai haɗu da abokan banza wanda suna wannan harkar to za su jefa ka wannan layi saboda kamar da muke yawan faɗa a baya harkar banza za ga mutum baya iya baka ko kobo in harkar banza ce zai taimaka ma zai iya biya ma kuɗi ko nawa ne ka yi zina ka ɓaci yadda ya ɓaci amma ba zai iya baka naira ashirin ka yi aikin Allah ba ba zai iya ba sannan abu na biyu da yake sababawa a fada wannan zinar shine wato malamai suke bayani shine abin da ya shafi wato tawayar bangare ɗaya daga cikin ma'aurata za a ga wani lokacin a matsayin mu kan ba almajirai muna samun wasu matsalolin da yawa da za ga wani abu idan ka ga aure ya kici ya kici yawa da giba ta yawa wani lokacin akwai matsalar abin da ya shafi kaduwar aure amma lokacin sai ga iyaye idan yarinya ta dawo ana ta rigima kullum sai a ce wurin ta koma ne ta rasa ta rasa ci ne ko ta akwai abubuwan da ba za ta iya gaya muku ba idan abu ya cin yawa irin wannan matsalar ko je na ji sai cin manyan malamai yana program a a rediyo irin wannan matan gaba ɗaya da suke tambaya akan wannan matsalar wacce tana magana shekara shida mijinta baya iya gamsar da ita to wannan yana sa mata su faɗa zina ko kuma ɗabi'a da wasu maza suke yi yanzu wai mutum zai je zai yi aure zai je a haɗa ma bayan kala kala ya zo wannan ba ɗabi'a ta bace domin gaba ɗaya wato me yake kira jijiyar sa aka aka aka aka sa ta ta motsa ta yi ƙarfi yanzu to saboda haka idan ta riga ta sake shi ba zai iya wannan ɗabi'a ba to horon da yayi wa matarsa haka take bukata ai shine ɗaya daga cikin fa'idodin da ba da suke ba ake nan na cewa wato in mutum zai aure ya auri budurwa saboda ya sabar da yake a ɗabi'arsa ɗabi'a sai zamto za ta iya ɗauka ana jin tsoron ma kai ka auro wa zaura meri misali ka auro ma kan mai baskare misali wanda shi baya gajiya ko abin da ya kama da wannan to irin wannan abubuwan da yawa shi za su malamai suke kallo inda bai bankare ya kuri ba bayani yawa to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura mu kuma kiyaye wajibi ne wato a rika duba wayannan masail din ko kuma kamar yadda muka faɗa wato ya fada a wannan yanayin ta zo ana ta rigima an ji a tsaya a duba masail din ba shi da lafiya kuma an kirwa a neman ban magani to daga nan sai ga ta fara neman yara a waje bayan haka kuma gashi baya iya biya wata bukata kuma baya zama dan wallahi yanzu abin da ne zama furi walan gidan kowa da akwai na matan aure suna zina yayi yawa za ku ta mamaki Allah yanzu a matsayin mu masu koyarwa mace za ta iya zuwa idan kana kallon na ta taimaka wata tambaye za ka kasa tashi Allah sosai ko jiya wata baiwa Allah guda kai ziyara wani guri a makarantar da muka yi sai mun wani bayani ne ta fito sai mu to tana ganin bako ne ni tambayar da sai mun na ji ma ina mamaki Allah to akwai wannan abin da ya yi yawa saboda inda illa take ma musamman ita mai aure tana ga idan ta yi zina ba za a gane ba domin tana da kariya akwai immunity ko tana da jiro ba za ka zo kama za kama ta yaya ta yaya kun ga a bayanin da muke a kitabun ne ka ga matasan da muke biya wato matsalolin aure a yanzu a ranar Laraba ai za ku ga daga cikin sifofin da ya kawo na cewa za ka yi aure ka aure budurwa ya kawo wannan matsalar ta yaya ai shi ne na tambayi matasan ta yaya za ka gane budurwa a yanzu ta yaya abubuwan da ake yi da wai za a yi aure sai a ga shi su bajin yanzu ta yaya za ka gane bajin abin tambaya shi ne idan kai ne kai sai ka gano ba jini din da kai ma za a zaba kwashin ba cewa kai sai a tunda baka taba zina ba ya kai ka sani sai kenan sannan matan da suka gano wanda suke biye biye ba wani kina muna zaune a gurin yake to ai wannan ne ma da ake magana shine ba jini yake yanzu tajiri yake za ka ga biyayyar ta kuma ta ji idan za ta yi wani auren ta gaya mata tajiri likita ne ya gaya mana wannan wajen yi da jahilun min aliya saboda idan wannan magana kuke yi akwai abokin mu yana nan da ransa wanda muke harkokin dawa da shi makarantar da yake koyarwa ta yan mata ce wallahi yace je da aka kama yan mata shida yan mata shida suna kula ne Allah an ga musu yan fulani da yake cewa a nan din kusan guda hudu daga cikin su duk suna da ji a hannu sai ya zai ka gane to shi ne na bada shawara a karatun mu abubuwa uku ne abu na farko kar ka lalata ɗan kowa in kana so Allah ya baka budurwa ɗaya kenan sannan abu na biyu kai ta addu'a kai ta addu'a abu na biyu kenan sannan abu na uku shine ka duba abubuwan da ya bayyana na zahiri in za ka nemi aure kare ma yi gaba wa Allah kawai wannan shi ne amma wallahi al'amarin yanzu ya wuce yadda suke tsammani Allah abubuwa ne da yawa wasu in kana jin su da yawa wasu ba ka iya faɗar su publicly saboda muni to saboda haka duk wanda yake so ta ba nan to ya tsaya a wannan tsari kai ka lalata da kowa domin kana da kanwa kana da ya sannan kana so ka auri lafiyar mace kai ma wanda ba lalata ba sannan abu na biyu ke ta gaya wa Allah sannan abu na uku kuma ka duba abin da yake zahiri salaha gidansu mutanen kirki ne kuma ka nemi mata kyakkyawan zato shi kenan ka bauta Allah daga nan ba sai ka ƙara akan komai ba to saboda haka wannan shine kalubalen yanzu da yake kanmu na cewa wajibi ne a a kiyaye wannan duk wanda yake jin zauna lafiya to kai ya fada harkar zina kuma ire shi illolin zina illolin sun baka yi wata ba to zaka dade kana yi kamar wanda yake ji ba za ka taba koshi wa duk kan matarka saboda kamar wanda yake jin kishiwa ne ya jini ba zai taba koshi ba domin jini baya maganin kishirwa to mazinaci ko da yake in ya zama wannan promiscuous din zai zama idan sa a waje yake ana ba da wannan misalin kamar mai azumi za ka mai azumi ya fi kowa kuɗi komai ya gani yana shawa amma da an sha ruwa ba sai ga wani iya abubuwan da ya biyo goma da wahala ne ya ci bakwai da to shi da wanda bai zama ya fara wannan ɗauke ɗauken ba ya fara leƙe leƙe zai zauna lafiya ba sai ta gida ta ne ba zai faɗa harkokin gina ba amma idan mutum ya fara gina to matarsa ko mata nawa za a ajiye mara gida ba zai kotuwa saboda wannan ɗabi'a da ya dauko shi za za ka iya tawassuli ga Allah madaukakin sarki ka gaya wa Allah madaukake ya ubangiji dan girman ka da isarka da kuma dokar da ka bayar ta in yin zina kuma bamba ina roƙon ka kai min kaza domin ka kai marhala a matsayin ka na mataji da lafiyar ka da komai amma ba ka zina wanda da abun babaki ne na tawo ba ku misali cewa 2010 muka yi sali a Ojin lokacin da muka zo muna da wata matasa a ɗakin wani wani inyawuri kusa da ni ana da wani ga kwando a cikin ɗan ƙaramin leda ban san me ba na ji sun ce fili sai na ce me fili kuma sai na ɗauka sai suke ta dariya aka ce wai sai ɗayan ya kalle ne to da Allah ni wannan fili ba sai aka buɗe ana buɗewa sai ya yi kwando na ce wallahi ban gani na ɗauka na sawa a cikin ADD suka rika dariya sai dai ya kalle ne ce wai ina rubu tunda Allah ya halice ni fitsari kawai yake yi nace fitsari nake yi saboda su ba maki kike a ce wai kai kai yanzu ka zama mataki wai a ce ba ka neman mata wai ƙarya ne wallahi sai wata tana zaune a gurin wata kunje ita kuma irin gaji ba lai ce sai ta ce ai ku ne abin ya zama muku ruwan dare nace ku je garin ruwan ku gani mota mota za a yi muku da irin su nace nace na gode wa Allah وقبلناه المؤمنين بقتال to abin da kake yanzu wai za a iya zuwa yanzu wani matashi yake fara yake yanzu su ma matasa yanzu za a zo a jera a ce kowa ya zai biyo layi ya ce ya rantsi da Allah bai taba zina ba kowa bai biyo layi ba wai ya zo kasar Hausa ne wannan musiba da ya kai ka ba to saboda haka wannan illa ce babba idan mutum ya fara hujja rayuwarsa da zuciyarsa da zina ya kashe kansa Allah ya kashe kansa tiji za wanda ya zan ya taɓa fada kuma dama mu tabbas tafiya botar kasa ko dora ne daban dama mutum yake samu Allah yake mutum mutum ya biyi dawo lafiya lau shi ma zai iya tawakkuli da wannan yace ya ubangiji dan kaza da nayi ka biya mun bukata kaza domin dan mutum ya tafi botar kasa musamman kudu ba wanda yake kallon sa ba kowa sai cikaransa da babbaka saboda ba ruwan kowa da kai idan wata gajiyar ma idan ka zo baka yi kai dan kauye ne a gurin to saboda haka wannan wajibi ne a kiyaye mutum musamman matasa an kana so ka gina rayuwarka kai kyau to wallahi kar ka fara da gina kar ka soma sannan kar mutum ya fada harkar abin da ake kira mustabihi istinai mutum ya bi hanyoyin da suke sabbaba wannan gaba ɗaya ke so ka kaucewa kalle kallon banza abubuwa Allah ya hore ma yanzu kana da mataki ne kai shekara kai gidan da jar kana da wata kila kana da jini ko kai ko kuma kana sana'a kawai ai ma aure a huta kawai mutukar yanzu ka san ɗabi'arka kai mutum ne wanda ba za ka iya haƙuri ba ɗabi'ar da Allah ya ba to kamata yi ka zama mai hankalin da iyayenka za su gamsu cewa za a yi ma aure don sai ka zama mai hankali saboda haka wayannan abubuwa ne wanda muke bawa musamman matasa shawara kar wanda ya sake ya fada irin wayannan harkokin da ake domin akwai wani matashi da aka taba nuna mun wai yana tabadduli yana yana cewa yayi zina ta kudari wallahi alazim dan Hausa fulani shi yana bugun kirji wai tabadduli abokan da yake ga shi yayi zina ta kudari bulala ai ta mu dubu alaji yawa saboda dubu kaga goma kenan yawa ai dubu goma za ta zama bulala dubu goma Allah ya kiyaye to saboda haka wannan yana ɗaya da abubuwan da ya kamata mu kiyaye mu kuma lura dangane da abin da ya shafi dokoki na Allah madaukakin sarki cewa kada mutum ya fada wa zina to sai Allah madaukakin sarki yake wala yakada azabahu ma qa'ifatun min almu'minin dinnan muna cikin surar abubuwan da yawa ina kawai mu dora wato lalle ya samu wato tawaga masu yawa wanda za ta halalci yi azabtar da wannan mazinata sai Allah yake ne na'am الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين Isa kaga a can baya mun faɗi hukuncin saurayi da budurwa mai aure da mai aure namiji da mace sannan sai bayi su kuma bawa Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa'i cikin ayar wa ballan yake ayyukum qawla an yanki al-muhsanatu al-mu'minat wa mimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra mutajihatin wala mutahidati aqdan fi fa'ida hinna su kuma idan sun yi aure bayi kenan fa in ataina bi fahishatin min al'azab ko au fa in ataina bi fahishatin fa alayna nismu ma ala al-muhsanat min al'azab idan suka zo da alfasha su su kuma rabin abin da aka yi wa ba ta aure za a yi me rabin diba kaga wani ya tawace mana sumarwa saboda haka kan sai ta yara kan iya zumba mu sumarwa rabin riba shi ne bulala hamsin ɗin jinji ma rabin bulala bulala su bulala hamsin ake yi idan bayi to saboda haka wannan shine hukuncin su ji muka manta ba faɗa ba abubuwan da muka faɗa sai Allah ya ce azzani mazinaci namiji la yankihu illa zaniyatan baya auren kowace mace ba ba zinaciya ba irinsa in dai mazinaci ne to mazinaciya yake aure irinsa an mushrikatan ko ko mushrika wannan shine fassara farko da wasu malamai suke wasu kuma kace a annikahu anan bi ma'ana da ma'anar da kalu ga aka kawo shi bi ma'anar wada'u shine la yaqu baya saduwa shi mazinaci baya zina da kowa in ba uwarsa mazinaciya ba to fassara ta biyu ta fito gaskiya saboda an kace a mushrikatan ai kaga akwai ayat da nuna haramun ne kuma mutum musulmi ya auri mushrika sai ayat suratul baqara to saboda haka wala tankiru mushrikati ko kaga wannan ayar ko la tankiru mushrikina hatta yu'minu ta nuna cewa haramun ne ka aure mushrika to matsala ta cewa saduwa ake nufi ta fito in ka ga mutum ya je yayi zina da uwarsa ba zina ce ya samu illa yake illa zaniyatan baya saduwa da kowace wata in ba mazina ce ya uwarsa ba aw mushrikatan ko mushrika wajaniyatu la yajihu hakima majna ita ma majna ya ba ni saduwa da ita illa zani in ba ba dan uwanta wajna ci ba aw mushrik ko mushrik to hurima zalika ala almu'min Allah ya haramta ka akan mu'minai in kai mu'mini ne haramun ne ka aiwatar da wannan sai Allah ya ce na ga lokacin da والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون na'am إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Allah madaukakin sarki yake wallazina yarmuna almuhsanat lalle waɗanda suke jiban katangaggun mata shine wanda za a ganta ta yi jira ta kwarai a fili ba wani abu da ya nuna cewa wato tana wani abu na banza kawai shi wani zai kaji ya ce ka ɗan su nan wai ta wai wai uzabiyawa ma ya san me kuke yi wannan jiba ne in dai ba wani abu ne ya bayyana karara ba a gare ta in ka gaya mata wannan kalma ka jefe ta kamar yadda Imam Malik yake cewa ai na gode Allah ni ina da uba idan ka ce wa mutum haka to kai masa da shi me kake nufi to shi ba shi da uba kenan ai na gode Allah ni ina da uba kana faɗin wannan kai maka da shi da ya kai ka kotu biya ma bulala na saboda haka ga yaje bai shi da kasabi an fahimta da kyau ko to saboda haka Allah madaukakin sarki yake wallazina yarmunal muhsanat to ma kuma kuma yana cikin hadisin nan wanda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa wato intanibu sab'al mubiqat ku je abubuwa bakwai ba halakarwa daga ciki sai annabi yake wa qadakul muhsanatil mu'minatil ghafilat da diban katangaggun mata ba hawa ba ta san hawa ba ba ta san sauka ba kamar yadda sati ne zuwa gaban zamu dangane da abin da ya zabi ummu na Aisha to saboda haka wannan shine abin da wato ya kamata a lura duk wanda wani abu bai bayyana kararrawa to karka jirgi da wata kalma to Allah yake wanda suka je buka tandogun mata sun malar ya ce da arba'atu shuhada ko suka je ka tandogu mazan ma da mata sannan ba su zo bi arba'atu da guda hudu shuhada a nake ji filin maza ko mata domin an ce arba'atu malami an ce bi arba'ati shuhada kalmar arba'ati to bi duk ake nema a nan maza ko mata ko da jinan sun malami a tu bi arba'ati shuhada ba arba'i shuhada in ba arba'i shuhada arba'ati shuhada to ke duk za a kawo yanzu dangane da abin da ya shafi kazafi maza ko mata guda hudu shine tambayar ka manta lissafin matsalar da muka yi akan lissafi misali na cewa idan matsalar lissafi ta zo idan dai lissafi ne in magana za a yi akan maza to lamirin mata ake ba wa lambobin shi ne wannan abin da ke so ka tuno kuma kana launin in zai iya tunawa kana cewa idan maza ake so a yi magana to wajen lissafin sai a kawo lamirin mata idan kuma mata ne wajen lissafin sai a kawo lamirin maza haka ka'idar lissafi take haka yi tambaya a lokacin kajina ko da yake akan Ahmad ne da Asfar da muka ce Ahmad Amra Asfar Safra a wannan ne kai tambaya shine wannan kaga muka ce ga aya da za a riki sakaraha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma wannan ayar ce rike da tarihin matsalar lissafi kaga ba sakaraha alaihim sab'a layali lai dare namiji ne ko mace a larabci mace yi za ka baki lissafin namiji saba ba ce saba'ata ba saba a layali darare mata ne a larabci laila laila inna anjalnahu fi lailatin qadr lailatu ka ga mace ce ko saba a layali sai ce wa samaniyata yau shi kuma yau yau yini shi kuma namiji ne to sai aka ce samaniyata ayyamin don karke wannan ka gaba da harkar lissafi domin in ka zo rubutu kana magana larabci a nan gurin sai kawai in ma buro da kace yi lakcar a gadawa sai ta ja ba layi ta ja ba layi a nan shi ne sa ba jami'u saboda kawai wajen lissafi saboda haka idan ka rike ayar ka huta zakara alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma to kaga arba'a arba'atu shuhada da a zo da shedu maza kenan ko mata maza domin shuhada arba'ati to maganar maza za ya gaba shuhada za a zo da shedu guda hudu maza Allah yake wanda yayi wannan kazafin yake wani fajiduhum samani da jannah to kuma su guda da tawanin shi kuma kazafi guda da tawanin ake wala takbalu lahum shahadatan abadan daga yau kuma ka ku ƙara karɓar wata shaidar su har abada duk wanda yayi wani kazafi aka yi kotu bayan an ba hukuncin bulala hukunci na biyu ba za a ƙara karɓar shaidar sa ba ko yana gurin aka yi abu mutumin banza ne a shari'a ba za a kuma karɓar shaidar sa ba wa ulaika humul fasiquna da gero kuma sunan sa fasiki wannan lambobin guda uku wanda ya bada wannan matsalar kan yake bada sai Allah yake illal ladina tabu min ba'di zalik amma sai da wanda suka tuba bayan haka bayan sun yi wayannan abubuwan sai mutum ya tuba da wajen nasuhan wa aslahu kuma ya gyara tsakaninsa da Allah to fa inna Allah ghafurur rahim lalle wani ji madaukakin sarki ghafurun mai gafara ne rahimun kuma mai jin kai da ba fadin wa'azi kenan duk ana yi ne dan mutu ba gaba daya da mai riyawar da wanda suke sauraro duk ba masu ne kowa zai iya fada a kuskure to za ku abin ake so aka biya ayar ka rika jin da ni ake kai ma da kai ake sai ka gyara to da haka lokacin da ya tsaka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maka cikin sarki ya yaje mana yanzu za mu fara karatu yake gaya mana akwai baiwa Allah nan da aka ce tare su yau gidan alaji dan kura muna roƙon ubangiji ya barka cikin sarki ya yaje mata ya yaje mata kurakuran da yake da rahama a kaba duk wanda suka girgir ta riga mu gidan da ya Allah ka gidan da gaba na fara za a yi bulala sannan a yi jima aka yi wa ma'ayi da galiliya kasan su su kuma wancan dalilansu da suke kawowa ai suna ganin da suke zuwa wala yi wulala ba suka ce saboda annabi alaihi salatu wasalam bai yi wa ma'ayi da galiliya wulala ba amma kuma ai mun biya hadisi a gaba wanda annabi ya bada hukunci wanda ake cewa idan ka samu ta'arudi tsakanin alqawl wal fi'l ayyuhu ma yuqaddam ayyuhu ma yuqaddam alqawl idan yanzu aka ci karo tsakanin magana annabi alaihi salatu wasallam da aikin sa wanne yake gabatarwa magana domin zai iya yiwa wata kila aikin da yake kuke jiya na fahimta da yau yau da jiya da jiya sai kake so ka ce arama daga su da hukuncin su da yake haka haka shi ne faɗi ba hinna aya za ka biyu idan sun ka tangu kaga auren jira fa in atayna bi ba'in jadi sai suka zo da albaja ta hijira fa alayhin da hitu ma ala muhtalatin min al'azab da wanda ba ta da aure shi ne ayyar da muka yi magana muka ce shi ba shi da rabi gudana kawai za a yi ayi bayan kuwa shi ne abin da na gaya ba yanzu duk guda da hanzu za a yi ai wannan bautar ake kallo yanzu ba auren ba kuma matsayin su na cewa bayi ne su wannan hukunci shi ne ya hau ka fahimta da kyau saboda haka shi ba shi da cikakken yanci ba ba tsoro da mutlaki ba a ƙarƙashin wani yake da yawo a yau domin ka kaje shi kai wa wani asarar kuɗin ka gane yawwa kana kaje ba yanzu ai na wani ne kai ma azarar dukiya Allah ya sa ka gane da rama na'am na'am haka haka maza ake bukata zalla domin yanzu matsala musamman ai wato za ga tsere cin matsalar da ake tsoro musamman harkokin nan na tafi harkokin fyaɗe yanzu aka bar abin ta kaka kawai bai yanzu kuka in wata ta ba kwa jini zai ce ma jari kuma kafin mutum ya fita kai ta san yadda abubuwan yake ko da innocent ne kafin ya fita sai an sha wahala to ka Allah yana da hikima abubuwa da yawa akwai hikimomi masu yawa domin kaga ba mu bada labarin barkar da anak ba tsohon gajiran da ne sai musulun da shi ya dera wata ran ya zo gari ta ganji sai tsohuwar zuma ta motsa tana ganin sa sai ta ce ai kuwa da wallahi ina buƙatar ta yau ba sai ya ji ya musulun ta tace to ka zo mai aure ne ba zan aure ki ba ki mun kirka ki ni kuma musulmi ne sai kace to wallahi zai ma sai sai kai ki wuce ce ga shi ya zo ya zo ki da nafi sace muku yara gaba haɗe aka yi kansa gari ya gudu da kyan ya ja yau ba haɗa cikin wani kogo ya kuya a nan yake wallahi da suka zo neman sa wasu suna daidai kafarsa Allah ya ce muke ki wasu gane ba to shine ya zame da gura annabi alaihi salatu wasalam yace ya rasulullah ka ji abin da ya faru ka ji ka ji akwai tsohon farka ta kafin ku musulunta yace yanzu yau mun haɗu tsohon zuba ta motsa kuma tana cewa na aure ta zan iya aurenta shine Allah ya saukar da aya wala tanki al-mushrikati hatta yu'minu saboda kaga akwai hikimomi ba su yawa shi da da abin da Allah ya kawo yake ai kaza ka bu kawai saboda akwai hikimomi ba su yawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah ya dace da na eh na na haka na hakkin Allah kasu kaji ai kaji illar kenan kaji illar kenan abubuwan da ake faɗa cewa wato ta yi ta kare mutuncin da kimarsa amma kuma yanzu yana nema ya jefa ta a cikin wata irin musiba don ya ma jefa ta ya ma jefa ta to shi da ga kaga irin wannan rashin imani da yasa addini yake akan yi dan fashi saboda wannan rashin imani shi da wani malamin mu yake shi a gaban kiran sa zai iya yarda shi ma kaga ya nuna wai da shi da yusi ne yake shi wallahi ya yarda ran da ya asara ran da yi amfani da yarsa da batarsa a gaban sa saboda irin bakin cikin da za a je ba mutum ga shi yadda ta yi ranta kubutar da shi amma kuma ga abin da ya sakamakon da ya mata zo da wannan abubuwa ne abu ne na ka kai ba wani hukunci za ka faɗa a jini ba misali inda zai juna biyu ta samu har ta bari aka haihu to sai a yi wani magana daban misali amma wannan matsalar wanda ta ba babu yadda za a yi ma a yi wannan yanayi ko da juna biyu ba ta bayyana wanda shi za ta yi amma an biwa ta wajen yana da kureji ne kake ka domin yanzu ne za ta yi da fyaɗen da aka yi mata ko da tsanar da ya mata shine illa kuma to wannan shine wannan sura da muka shiga ina ga za mu dauka do gaskiya saboda gabobi ne masu kyau da za mu karanta musamman matsalolin da muke ciki za mu rika rage minti goma in muka yi minti hamsin sai mu tsaya in muna da tambayoyi mu tattauna don ya rauto muna iya cika kasafin mu kamar yadda muke yi awa ɗaya biyu insha Allah ta'ala wannan shine amin ma'aka na'am Na'am.
Shine tafiya ya dawo gida kamar misalin haifar da rashi zuwa kara.
Na'am.
Ya dace da shari kasar zai yi kuwa suka sallah zai yi.
To abin da malamai suke magana a kai idan mutum ya zanzo ana bin sa sallah. To sallar da aka biyo shi idan ya dawo wani guri da ake bin sa idan ya dace wato me yake kira musamman in jami'i yake jami yake bainar salatai idan ya dace ta biya kawai zai biya da ne a yanayin da ake bunsa a yanayin da ake bunsa na baya kaga idan ya dace ya raka uku sannan ya dace ya biyu duk da wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin kada a lokacin sallah to yin da za ka yi tun da lokacin bai fita ba in dai kada a lokacin ta amma kun ka ake to ita za ka biya wata lura ta sa mutum bai yi ba sai da ya dawo kuma jami'i yake wayar talatin kuma ba jami'i yake wani ruwa ne karfi ba ta ganganci ba ta sa aka biyo shi sallar to ya zo kasar Nigeria Kasar zai yake kuma bai samu ya yi magarba ba. Har ya dawo.
eh shi ne magana da muke da magarba ita ba kaso Na na ba da kan to idan ya dawo yanzu ya magarba yanzu a nan ya huta aka tashi idan zai tafi masallaci in kuma ba ya ji masallaci ba zai zauna ya cika sallar sa fade ibrahim Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ya biya musu bukatun suna da kai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon guje mata magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya jaddada rahama kaburbura idan ta mu tazo Allah ya ta mu cika da kyau da imani waɗanda suke da rai kuma Allah ya kara musu lafiya ya ba su wato jikiri mai amfani muna da kowa ubangiji da suna da kyawawa da gobin ta wadda ta kawo su jarraba Allah ta agaza musu wanda suke neman aiki da yan kasuwa Allah ta taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure suka ko a gaba Allah ta tallafa mu muna da kowa ubangiji da suna da kyawawa da gobin ta wadda ta Allah ya kara zaunar da mu lafiya اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.